أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أجل الأمور لقمان الحكيم يتيك ودعي وتنسى وأزي rashin wa'azin ne ƙur'ani ya ɗauko mana wa'azin don ya dace da abin da ake ciki shine kaɗaita Allah da kyauta wa iyaye da kuma jin maganarsu su to gashi yana ta wa ɗansa wasiya ya ce kar yadda ya yi tsafi tsafi babban zalunci ne wanda ba ka masa ya nuna masa kuma duk inda yake yana tare da Allah wato ya muraqaba da Allah kome ya aikata kome kankantar abin ko mai kyau ko mai muni ko yana cikin ko ina ko cikin sammai ko cikin ƙasai ko cikin fa'a Allah zai halartar da abin ya ganshi wanda ya nuna masa muraqaba kenan ya muraqaba da Allah kuma yake ya kula da sallah ya kula da sallah aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asaba ka tsaye da sallah da farillanta da sunnoninta da sharuɗanta wasbir ala ma asabak kuma kai hakuri wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar in ka gyara kanka to kai kuma ka nemi gyaran wani fa hasin kama asanallahu ilayka yadda Allah ya taimake ka ka gyaru kai ma kai kokari ka gyara wani shine kai umurni da abu mai kyau a yi ma'anan ma'ruf abin da yake koda baka je makaranta ka yi karatu ba ka san abu ne mai kyau a cikin addini abu ne mai kyau a cikin halin zaman duniya shi ne ake kiransa ma'ruf wato shar'an wa naqlan wato aqlan wa naqlan duka sun tabbatar da kyan wannan abu da ake kiransa ma'ruf abin da yake ba sai ka je makaranta a koya maka kyan wannan abu ba shine ma'ruf shar'an wannan anil munkar sannan kuma dukkan mummunan abu ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'a minkum marra amarra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika dhafu al-iman yace lalle ne duk wanda ya ga mummunan abu ana aikatawa to ya kokari lalle ya hana da hannunsa wato in hukuma ne kenan ko kuma mutum da ƴaƴansa ko mutum da almajiransa wanda yake iko da su to wannan ka hana su da hannu wato ka ladabtar da su saboda gobe kar su ƙara sannan kuma in baka da ikon yi da hannu to ka yi da baki kamar yadda muke yi yanzu nan tafsirin da muke yin nan tafsirin da muke yin nan duk abubuwan da muke faɗa muna faɗa ne ba mu da ikon zartarwa duk mu ba hukuma ba ne wato shine hawa na biyu kenan in baka iya na farkon ba na hannu to ka hana da bakinka cewa Allah ya hana abu kaza annabi ya hana abu kaza kar ayi abu kaza wannan munkar wasbir ala ma asabak idan mutum ya zo duniya dole zai karo da abubuwa iri-iri ko daga waɗanda kake musu wazin ko daga waɗansu ko daga kaddara na Allah domin la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tazma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور وبنجي ياتي باو الله daga zaran ya ce ya yi imani da Allah kawai ba za a kyale shi kawai haka ba a hakiman na su yudura kun yi hudu aman na mu da haftanu za ka gamu da jarraba da tublau na biyan walikun wa anfusukum za ka samu jarraba a cikin dukiya ko gobara ko sata ko bushewan gonaki ko mutuwan dabbobi abubuwan da suke faruwa dai a dukiya wa an fusu kuma kuma za ka samu bala'i rashin lafiyar jikinka ko rashin lafiya ko mutuwan masoyanka ko mutuwan ƴaƴanka ko mutuwan waɗanda suke tsaya maka cikin harkokinka duk dai bala'i ne daga Allah fiyan wari kuma an fusu kuma wani tazma wannan min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira kuma za ku ji miyagun maganganu a wurin ahlul kitabi za su yi muku miyagun maganganu da arna duk za su yi muku miyagun maganganu saboda sukan addinin da kuke yi na gaskiya wa rasulun wanda min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tattabu duk waɗannan bala'o'i in Allah ya jarrabe ku da su in kuka yi haƙuri haƙurin kuma na jin tsoron Allah kun yi haƙuri kun yi tsoron Allah da wa in tazbiru wa tattabu wa inna zalika min azmil umur in kuka yi wannan wannan yana da cikin muhimman lamura waɗanda Allah yake so a yi su saboda haka ne yake yake wa dan nasa wa'azi da irin waɗannan wa'azozi ya bunayi inna in takum miskala abatin min khardalin wa takum fi sakratin fi samawati wal yajib ya Allah إن الله رجل كبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي الأرض مرها آه ولا تمشي الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور har yanzu ina maka wa'azi karka zama wani mutum mai girman kai mai karkata wuya kana ga mutane kallon reni a karka yi haka wadata in kardaka linnazi karka kawar da kudu kukinka wato ka riga ganin mutane da kallon reni a asalin sa'ir wato saboda wani ciwo ne da yake samun rakumi yakan karkata masa wuya to saboda haka mutum mai kallon mutane da gefen fuska haka saboda reni yake cewa yin haka din ba kyau kar ka zama jabbiri mutakabbiri mai rena mutane yana da cikin bala'i da abubuwan da suka samu shedan kenan rena bayin Allah da girman kai da da hasada da da da jiji da kai da ganin shi wani abu ne to da shi da waɗannan halaye ne shedan ya kafirta aka kore shi daga fadan Allah saboda haka waɗannan irin halayen duka ba a son mumini ya zama yana tare su ya kamata ya cire su wala ta irka daga linnasi wala ta shi zardi marhan kar kuma ka riga tafiya kana takama a bayan ƙasa a wani wuri cikin suratul Isra'i Allah yana cewa wala tamshi da maraha innaka lan tahriga darza wa lan tabluga al-jibala tura kai ya wannan katu mai girman kai mai takama a bayan ƙasa kana karkata wuya kana buga kafa ka daga wannan kafa ka buga wancan kana tafiya kana takama menene kai ne wai in ka daga kan naka za ka kai tsawon wurin su duwatsu ne ma balle ka wuce su tsawo in kuma ka taka din za ka huda ƙasa ne don ƙarfinka me za ka nuna mutane farkonka ruwan maniyi ne ba ƙarshenka mushe gawa wanda in ba kunne ka wari zai da mutane tsakiya kuma kullum kana ɗauke da jakunkuna guda biyu wanda ba ka so a gansu jakar kashi da jakar fitsari komai rigunanka kana kana ɗauke da waɗannan jakunkuna ta kama za ka yi wa mutane waye kai wanda za ka yi mutane ta kama gara ka mai da kanka bawan Allah wa kunu ibadallah ihwanan ka zama bawan Allah mai kaskantar da kai shi ne ya fi maka akan ka zama jabberi mai rena mutane mai kau da kai ga barin kallon mutane mai takama Allah ya hana wannan inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin Allah yana kin dukkan mutum mai takama fakhurin mai yawan alfari shi mai ilimi ne gashi nan ba kamar sa ilimi a shi mai kudi ne gashi ba kamar sa kudi shi mai mulki ne ba kamar sa mulki shi ne farin jinin jama'a ne gashi ba ka masa to duk waɗannan abubuwa da suke sa ka yi girman kai kai ɗagawa ka rena mutane ai ya kamata ka gode wa Allah wanda ya baka waɗannan abubuwa wanda mutane da yawa ba su same su ba in kuɗin ne in ya'yan ne in mulkin ne in ilimin ne ka gode wa Allah da shi ba wai ka sabi Allah da shi ba Allah baya son mutum mai yawan takama mai yawan alfahari mai rena mutane واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد يا مي مسلمتا كنا جن هوزا كنا جن هوزا كو كي هكذا هنونك فجي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده
لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله wa rasuluhu ورسوله abin da kawara cikin wannan larabci kace tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shine makadaici ubangijin kowa da kowa ubangijin komai da komai shi ya kowa da kowa shi ya komai da komai shi ne mai mallakan mu shi kadai muke bautawa ba ma hada masa komai ka ce ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma ka ce ka tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne wanda Allah ya girmama shi ya bashi manzanci ya aiko shi duniya kafin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi shaninsa yana da abun abun mamaki kuma abun mamakin in an tuna Adam ba za a ga mamakin wannan abun ba Allah ya yi Adam ba shi da uwa ba shi da uba sai ya yi Hawwa'u ba ta da uwa sai ya yi Isa yana da uwa ba shi da uba mu kuma sauran wada ya yi muna da uwa muna da uba wannan iko ne na Allah idan an ce isa tun da bai da uba Allah ne ubansa Allah ba uban kowa ba ne Allah shi ne yake kera kowane shi ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ba a wai isa kaɗai ya kera ba dukkan sauran mutane ma shi ya kera su ba mazaje ne suke kera mata jirajiransu a cikin cikin su ba a'a abin da aka saba yin nan shi ake yi sauran aikin kuma Allah ne yake yi saboda haka isa ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne mai daraja daga cikin bayan Allah manzanni masu daraja wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai zan maimaita an kawo shi duniya da abun mamaki yana da uwa ba shi da uba yadda annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uban gaba ɗaya yadda Hawwa'u ba ta da uwa mu kuma muna da uwa muna da uba ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah الحمد لله
ka zo musulmi muna yi maka murna duk abin da ya zama wajibi a kanmu ya zama wajibi a kanka yanzu za ka je ka yi wanka ka yarda ka yi sallah kullum muna da sallah biyar mu musulmi tare da kai kuma daga yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fadi sai rana ta fadi sai ka yi niyyar za mu karasa wannan watan azumi tare da kai insha Allah ko muna roƙa maka Allah Allah ya baka dukiya ka fitar zakka Allah ya baka lafiya ya baka dama ka je ka yi haji kuma mu musulmi ba ma cin naman alade kai ma kenan ba za ka ci naman alade ba menene sunan ka na da na duni yanzu wani suna ke zo na musulunci
محمد يوسف muhammadu musin masha Allah kan malam muhammad mutane sukan kawo mana iyali duka na maza da mata yanzu dai ya ɗan yi jinkiri bai zo ba in Allah ya sa an kawo Allah da zamu neme ka mu baka ka ce alhamdulillah Aha. واغفر في مشيك واغضب من صوتك عند أنكر الصلاة لصوت الحميد ya kai dan karamin ɗana in za ka yi tafiya ka yi tafiya ka daidai ba irin tafiya na makiyuyata kana jan jiki da kyar ba ba tafiya irin na wauta kana kana gudu ba gudu yana rage darajar mutum in an gaishe yana gudu ka tafi tafiya ka daidai ba ba ba sauri ba wanda yake karuwa ba kuma tafiyan makiyuyata ba ka tafi daidai shine kasdu ومنه مكتسب wasu mashika wa mudur min sautika in za ka yi magana kuma ka yi magana daidai da yadda ake magana karfe ka magana sama sama murya katuwa sama sama kamar jaki karka yi haka ka yi magana daidai yadda za a ji ka kuma kamar yadda Allah ya yi bi sahabbai إن الذي يغضون أزواجهم عند رسول الله أولئك الذين تهلى قلوبهم بالتقوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم صحابانسا سنة مسا مغانا hankali ne domin Allah ya hana su ɗaga murya a gabansa saboda haka ne kai ɗan ƙaramin ɗana ka koyi magana mai kyau banda ɗaga murya kana ihu kamar jaki kar kuma ka rasa ka yi maganan da ba a jin abin da kake faɗa. واغسل في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير murya mai muni mai firgitarwa mai kama da kukan yan wuta kukan jaki kenan dan biya zafirun wa shahiq to wannan ba a son magana ka zama kaman kukan jaki wato mummunan sautin da jaki ke da shi saboda ainihin shi jaki yana ganin shaidan ne saboda haka ne aka ce in an gan an gan shi uzu billahi min shaitan rajim in yana kuka sauran sauran dabbobi in suna kuka tasbihi ne amma jaki yana kuka ya ga shaidan ne domin ran da za a shiga jirgin annabi nuhu shi shaidan ya kama wuƙiyar jaki suka shiga tare an yi an yi su rabu ba su rabu ba to har yanzu dai suna tare ne jakin da shaidan din inna an da sawati da sautul hamid ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسرع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ياكو متان دنيا غبا ديا an ajiye maganan lukman ta riga ta ba da fa'ida ta gama Allah yana kiran mu gaba ɗaya shin ba mu gani ba ne ramtar wannan laha ba ku gani ba ne ya ku masu masu jin wannan magana a ramtar yalla ku gani ba ne Allah khalaqa samawati wal arda Allah shine halicci sammai da ƙasai wa asbaha alaikum ni'amahu ya zuba muku ni'imominsa zahiratan wa batinatan wanda suke bayyanannu da waɗanda suke koyayyu bayyanannu daga kyakkyawan halitta da Allah ya dan adam bai ya kowa halitta mai kyau irin irin na dan adam ba kada ka fa sauwe ka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak za ka ga dabbobi suna tafiya kansu a sunkuye ƙasa amma shi mutum yana tafiya daidai saboda kyakkyawan halitta da Allah ya masa sannan kuma cikin cikin mutanen ma akwai wadansu mutane da Allah zai yi su kyawawa masu kyakkyawan tsayuwa masu kyakkyawan zama duk ta yadda ka gansu sai ka gansu kyawawa kuma wannan nima ce daga Allah haka kuma ya haɗa maka da samun dukiya ko samun ‘ya'ya ko samun mulki ko samun lafiya da jin daɗi wannan duka ni'imomi ne bayyanannu ko kuma Allah ya baka imani shine babban ni'ima boyayya Allah ya baka imani Allah ya baka son annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya baka ilimi ya baka tsoron Allah ya baka son bayin Allah ya baka yardar dukkan abin da Allah abin da Allah ce a yarda da shi Allah ce bayan an yi imani da shi ba zai karbi imanin ba sai an hada masa da mala'ikunsa da manzanninsa su ne wanda suke zaune wa innal ladina inda rabbika la yasma'u wa yusabbihuna wa yusbihun to sai ka imani da mala'ikunsa sai ka yi imani dukkan annabawansa gaba daya sannan kuma ka komo ka yarda da cewa Allah yana da masoyansa sunansu bayin Allah waliyai ba mu san iyakansu ba sai Allah ne kadai san iyakan waliyai amma duk wanda ka jance waliyi ne to ka kiyaye kanka kar ka fada masa da cin mutunci domin Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya min gaba da waliyina to na sanar da shi zan yake shi to ka ka jawo wa kanka ina ruwanka an ce waliyi ne je ka waliyi ne shikenan ba ruwanka don ka ce ba waliyi bane ba za tube shi ba saboda haka yadda kamar da Allah madaukakin sarki shine ubangiji ka makadaici wanda kai ke bauta miki kadai kai imani dukkan annaba musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin mu kai imani dukkan littafin Allah musamman da alqur'ani littafin da Allah ba annabin mu sannan kai imani da dukkan annaba dukkan mala'iku da duk abin da ya zo na ranar lahira ka yadda Allah ya ba da labari ta hanyar annabi Muhammadu ka yarda sannan kuma bayan Allah waliyai sahabbai ka darajanta su yadda Allah ya ba su daraja Allah ya ce ya yarda da su السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري على النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم wannan bayan Allah wanda Allah sai da ya zabi annabinsa ya gama zabensa sai ya zabo su ya hada su da shi don su su taimaka masa karban wannan aika su taimaka masa isar da wannan aika saboda haka Allah ya ce ya yarda da su to ka girmama su su kuma waliyai Allah ya ce kar ka yi gaba da su in ka yi gaba da su zai yaƙe ka sannan kuma sauran bayin Allah to ka yi musu kamar yadda musulunci ya koya maka musulunci abin da ya koya mana farkon sallah da ƙarshen sallah shine halin musulunci farkon sallah dai musulmi zai tsaya gaban Allah ya daga hannayensa gaba daya ya miƙa wa Allah shi Allah ka gani ni bawan ka ban da kowa sai kai ban da kowa sai kai ban da komi sai kai na jefar da komi na koma gare ka Allahu akbar ka jefar da komai ka koma ga Allah kin haka Allah yake so wazkuri ma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila kai ta ambaton Allah ubangiji ka yanke gabarin komai ka koma wajensa to kana nan kana yin sallah ko raka biyu ce ko raka uku ce ko raka hudu ce kamun ka gama kamar an tambaye ka Allah ne ka yi masa yadda yake so ba abin da Allah yake so wurin bawansa kamar ya kadai tashi kadai ya nuna ba ina kowa sai shi kadai to wannan kayo Allah abin da Allah yake so to yaya za ka yi da bayinsa domin ya shirya maka aljanna ya shirya maka lada mai yawa ya za ka yi da bayinsa muna jin tsoro kada ka zauna lafiya da Allah ka zo ka cuci bayin Allah su tsaran ka wajen Allah Allah ya ɗebe dukkan ibadunka ya biya maka bashi da su ya jefa ka a wuta sai mutum ya amsa da lisanul hali a a ai ba zan yi haka ina da hankali bayin Allah iri biyu ne akwai masu karban takarda ta hannun dama akwai masu karban takarda ta hannun hagu duk zan zauna da su lafiya ka ga mai da ji assalamu alaikum assalamu alaikum kowa zan zauna da shi lafiya wannan shine islam islam kenan kan daga farko ka zama baka da kowa sai Allah Allah kadai domin a cikin addini ba wata magana banda maganar Allah da maganar annabi ba wata magana cikin addini sai magana Allah shi kadai sai magana annabinsa mai isarwa wata magana ta uku in ta zo ijtihadi ne manzo Allah ya ce man ijtihada fa asaba falu ajrani wa man ijtihada fa asaba falu ajrun wahid wanda yake matsayin ijtihadi in ya ijtihadi ya dace da abin da Allah yake nufi to an bashi lada biyu in ya kuskure an yafe masa kuskurensa malamai ne za su ga in abu ya zo an nemi an nemi hukuncinsa a Qur'ani ba a gano wurin ba saboda yawan Qur'anin da yawan manoninsa an koma cikin hadisi an nemi hukuncin wannan abu ba a gano shi ba saboda yawan riwayoyin hadisi to ya za a yi kenan sai a yi ta ma'azu ibn jabal wanda annabi ya tura shi yaman ya ce to za ka je eh, ka shugabanci mutane kai musu wa'azi in kai musu kai musu wa'azi da kaza da kaza da kaza da kaza in ka je da bai za ka hukunci yake da alkur'ani ya rasulullahi yace in baka gano abu a cikin alkur'ani waje da sunnarka ya rasulullahi in baka gano cikin sunna ta waje zan yi kokari in gano sai annabi ya buga jikinsa yace alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulillahi lima yuhibbu eh, rasulullahi yace sai Allah annabi ya yabe ni yace na gode wa Allah da yi wa manzon manzon Allah muwafaqa dacewa da abin da annabi yake so saboda haka malamai suna da ijtihadi in sun yi ijtihadi sun nemo a cikin alqur'ani sun nemo a cikin hadisi sun kwa- sun auna sun kwatanta sun kawo dukkan abubuwan awu sun auna to in yayi daidai da yadda Allah yake nufi an ba su lada lada biyu in ya kuskure an yafe musu da saboda wannan idan maganar ta zo gaba ɗaya ta ƙi karɓuwa wajen maganar Allah ta ƙi karɓuwa wajen maganar annabi to ko mai girman ma da zai jefar masa maganar banzansa ba ba yadda ba domin ba ijtihadi ba ne tun da faɗin Allah- faɗin- faɗin abu da ya saba wa alqur'ani faɗin abu da ya saba wa hadisi ba ba abun addini ba ne sai a jefar masa da maganar banzansa dan nana ta a cikin addini magana guda biyu ce kadai daga maganar maganar Allah sai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai kowane girman malami ijtihadi yake yi idan ya kawo nasi wannan ba maganar sa bane maganar Allah ne in ya kawo hadisi ba maganar sa bane maganar annabi ne to abinda aka nema a cikin guda biyun da aka rasa aka ce malamai su, su binciko su samo shi shine idan ya samo shi in yayi kama da na Allah da na annabi an yarda in bai kawo jefar masa da maganar banzar sa ake yi saboda haka shehu ku shehu tijani kullum yake cewa eh, idan wani labari ya same ku cewa na faɗi abu kaza to ku auna abin da mizanin shari'i kuma wafaqa fa fuzuhu kuma khara fa turku abin da ya daidai da shari'ar musulunci na yadda ni na faɗa abin da ya saba ku jefar ni ban faɗa ba shehu ibrahim ya ce to nan fa shehu tijjani ya ce mu yi ilimi in baka da ilimi yau zaka iya auna abu da shari'ar musulunci shehu tijjani ya ce mu ta ilimi kenan duk mu samu mu auna abubuwa da shari'ar musulunci ne inna zalika min wala irhad daka lin nas wala tamshi marha inna allaha la yuhibbu mukhtalifa waqsim yumshika wa mudhir min zawtik inna anka al-zawati tadami alam tawalla la sakhkhara lakum ma bis samawati wa ma bil ardi wa asbaqa alaykum ni'amahu yazba muku ni'imomin da zahiratan wa batinatan bayyanannu da boyayyu kowanne su ka taba bai da iyaka wa yanta udduni matallahi la tusuha ba yadda za mu ya ga iyako iyakan ni'imomin da Allah ya yi wa dan adam wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa minan nasi a cikin mutane man yujadilu ko wanda zai tsa- zai tsaya yayi ta jidali yayi ta musu yayi ta musu da malamai yayi ta jidali yayi ta musu da malamai in malamai sun ce kaza to kaza ba idan malami ya ce kaza to kaza ba shi fa da ra'ayi yake yi ba yake musu da malaman da ra'ayi ne ba nasi ba man yujani fillahi bi ghairi ilmin wa- ba ba da ilimi ba da ilimi yake jayayya ba da jahilci da ra'ayi yake jayayya wala hudan ba da wata shiriya wanda ta zo masa daga Allah ko daga wani an- daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake tafiya kanta ita shiriya din wala kitabin munirin bai da wani littafin da yake samun hujja littafin da ya zo daga Allah ko littafin da ya zo daga cikin hadisan manzon Allah wanda zai haskaka masa babu shi shi dai kawai ya dage ne dole sai an bi nasa ya jayayya da malamai do- shi kuma karatun addini ga yadda yake Allah ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim komi iliminka akwai waɗanda suka fi ka ilimi su ma ko wanda suka fi su ilimi su ma ko wanda suka fi su ilimi har abun ya kai ga annabawa har abun ya kai ga mursalai har abun ya kai ga ulul azmi na rusuli to in ya isa kan annabi Muhammad to fa abu ya tuke kenan shine karshen dukkan komai da komai na daraja to to sai musulmance da wannan cewa ilimin da kake dogara da shi kake jayayya da malamai to su suna da ilimin da ya wuce naka ya kamata ka ajiye naka tun da baka da hujja ka bi nasu tun da yake su suna da hujja a cikin littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hudan wala kitabin munir وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
آه
وإذا قيل لهم اتبعوا- وذاكي لمتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا لآباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن الناس من يجادل من إنن لفظ مفردي ne ma'ananta kuma jam'i ne a nan wa minan nasi man yujadilu yujadilu ya bi man wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa idza qila lahum kaga ya komo ma'anan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo ku bi gaskiyar abin da Allah ya zakaro Annabi sallallahu alaihi wasallam qalu bal sai sai ce ba mu yadda ba nace ma wajen ma wajen nare abana abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suke kai ba wanda zai canja mana mu su za mu bi iyayen namu da kakannin namu to tunda iyayenka ba irin iyayen su Annabi Yusuf bane kakanninka ba irin kakannin su Annabi Yusuf bane balle za ka yi takama ubanka annabi ne kakanka annabi ne uban kakanka annabi ne a'a ka bar abubuwa duk da ka gada in ba su dace da addini ba ka bi malaman addini su koya maka addini wai zagi da mutabi ma zan la gano bal sai su ce a'a ba su yadda ba nattabi ma ma wajanna ne a ba ana za mu bi abin da muka tara iyayenmu da kakanninmu suke kai idan iyayenka salihan bayin Allah ne malamai kakanninka salihan bayi Allah ne malamai ba ana ka bi su ba tun da shi Yusuf yana faɗin haka eh, cewa Allah ya yi mana ni'ima ni da iyaye na da kakanni na duka to kai ba haka kake ba sai ka tambaya iyayen naka akan gaskiya suke in akan gaskiya ne ka bi su ta faɗo maka a gida kenan amma in ba kan gaskiya bai to kamar yadda aka karanta mana a baya wacce bi sabila man anaba ilayya sai ka nemi wanda ya biyo hanyar Allah ka biyo shi ku dawo tare ba iyayenka masu bin eh, son zuciya ko masu bin shaidan ko masu bin duniya ba a walau kana shaitan ya tsumo ila azabi sai to yanzu za su bi iyayen nasu da kakannin nasu ko da ba su sani ba iyayensu da kakanninsu shaidan da yake musu jagora zuwa ga wuta ai iyaye da kakanu ba su ne aka ce abi ba abinda Allah ya saukar shi za a bi
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور wato wa man yuslim amma duk mutumin da ya samu sa'a ya zama musulmi sannan cikin musulunci ya yi ta kokari ya yi ta kokari har ya wuce ya shiga makamun tauba wato daga nan ya shiga makamun imani kentun da musuluncin hawansa goma ne aka nuna mana a ƙur'ani kowane hawa ya fi na ƙasa da shi kowane hawa na sama ya fi na ƙasa da shi har a zo kan iyaka iyakansa yana cewa indal muslimina wal muslimati musulmi maza da musulmi mata wato musulmi zalla kenan musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka amma duk da haka yana yin abubuwa marasa kyau su zina su neman ah, su shan giya su sata din nan to tun da ke ba ridda bane waɗannan abubuwan shi dai musulmi ne amma musulmi wanda yake ah, mai mai karamar daraja tun da yake islam da iman da ihsan ne to in ya kai makamu tauba ya kawo taubatu wal istiqamatu wat taqwa to ya shiga maqamul imani kenan daga nan kuma dama an ce dukkan abin da aka baka sai ka tamba akwai wanda ya fi wannan kyau in akwai zai ka nemi wanda wa yattabi'una ahsanahu yattabi'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu sai ka in ka ji magana sai ka tamba akwai wani wanda ya fi wannan in akwai to ka nemi wanda ya fi wannan din ka yi shi to imani dai ya fi musulunci zalla don musulunci zalla za ka samu zina a cikin musulmi shan giya sata annamimanci ƙarya kowa nan abubuwa iri-iri marasa kyau wanda musulunci bai yarda da su ba to amma mutum ya hau muqamul imani imaninsa sai ya hana masa aikata kaba'ira din nan wanda suka mai da shi wanda mai kaskanci to daga nan kuma sai ka wuce gaba ka nemi menene muqamul muqamul ihsani dama shi ainihin islam din in ka wuce at-tawbatu wa istiqamatu wa taqwa to daga nan sai al-muraqab sai sai kaje sai kaje as-sidq wal ikhlas wa tumaninatu kowanne yana da hawa uku uku ne sai su kai tara innal muslimina wal muslimati daya kenan wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجا والحافظات سيسوى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أما دك ولن نفق بعد Allah ya shirya musu gafara ya shirya musu lada mai girma tare da fifitan junansu tunda Allah ce ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أن من في ميت جونانسو haka mursalai tilka rusul faddalna ba sun ala babin a cikin musuluncin ba ana fin juna kai kokari kullum ka nemi ci gaba babban abin da yake ciyar da musulmi gaba a cikin addininsa ba kamar rikon zikiri zikiri din na annabi ya ce likulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa da ake goge shi da shi yayi kyau magogin zuciya zikirin Allah Allah yana cewa wa aqimi sala inna salata ni al munkar wa la zikrullah akbar wato ka hada da zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da yake cewa da mutum zai yi gabar yana tafiya yana ba da kuɗi sadaka har ya kure wani kuma yayi yamma ko yayi gabar yana jihadi har ya kure wanda yake mai yin zikiri ya yi waɗannan duka gaba ɗaya saboda haka a yawanta zikiri a yawanta zikiri don a gyara zuciya ita zuciya wato in ta yi kyau komai ya yi kyau in ta ɓaci komai ya ɓaci wato hakimi ya ce wa yaronsa ka je ka yanko mini rago in ka yanka ka kawo min nama guda biyu wanda suka bi dukkan nama a cikin ragon daidai yanka ya kawo masa harshe da zuciya sannan da ya sake ce koma kuma ka sake yankan wani ka kawo mini nama mafi muni a jikin ragon da ya je sai ya koma sai ya yanko masa harshe din da zuciya kamar dakiya yaya nace maka mafi kyau ka kawo mini harshe da zuciya nace ka kawo mafi muni ka kawo harshe da zuciya yace baba ai harshe da zuciyar na in sun yi kyau duk mutum ya yi kyau harshe da zuciyar na in sun bayi duk mutum ya baki lokacin da aka naɗa hurmar abdulaziz ya zama shi ne shiga musulunci musulmin duniya kuma ya hau makamin kurbaniya sai ya ce gobe yana so ya ga manya saboda za a yi shawaran maganan gwamnati yana kiran dukkan manyan gari a fada aka taru sai ga wani yaro dan yaro kusa da cikin su sai ya dube shi kai ba na ce manya zo bai kawo ka ji ai da kake manya zo ne ne shi yasa na zo kai din ka daga cikin manya ne da almar'u bi yasnarihi qalbihi wa lisanihi idza man Allahu al-abda qalban hafizan wa lisanan lazizan faqad istaqal kalam yace da kake manya zo ne shi yasa na zo ai da abun na shekaru ne da bai ba kai ne za a nada ka zama shugaban mu ba wanda suka mika shekaru su za nada ai mutum yana da abubuwansa na kankanta harshensa da zuciyarsa idan Allah ya bai wa bawarsa zuciya mai haddace alheri da harshe mai fadin alheri duk inda ake neman manya ya je shi babba ne saboda haka a gyara zuciya don harshe ya gyaru in an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna fil jasadi mudghatan idza tara zahara zahara jasadu kullu wa idza fadara fadara jasadu kullu ala wa hiya qalbu ala wa hiya qalbu akwai wata roga jikin dan adam in ta kyau dukkan sa ya kyau in ta yi muni dukkan sa ya muni in ba ku san ta ita ce zuciya ita ce zuciya saboda haka in an gyara zuciya ta gyaru to maganganu za su yi kyau halaye za su yi kyau ayyuka za su yi kyau idan ko zuciya ta lalace ta ɓaci maganganu za su ɓaci halaye za su ɓaci ayyuka za su ɓaci saboda haka a gyara zuciya don a kai maƙamul isani al isanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu isan kyautawa tsakaninka da dukkan bayin Allah sannan kuma kyautawa tsakaninka da Allah kyautawa tsakaninka da dukkan bayin Allah duk abin da baka so a yi maka to kar ka yi wa wani duk abin da kake so a yi maka to ka yi wa wani kyautawa tsakaninka da bayin Allah kenan tsakaninka da Allah kuma ka zama kamar kana ganinsa in baka ganinsa ka tabbata dai shi yana kallon ka duk inda ka shiga yana kallon ka shine maqamul ihsan abin da ake so kenan mutum ya zama shine millata ibrahim hanifa wanasar qawlan man wanasar dinan min manasar wajhu lillahi wa musin wattaba millata ibrahim hanifa wattakaza allah ibrahim khalila wa man yuslim wajhu lillahi musin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa hakika duk wanda ya kyauta tsakaninsa da bayin Allah ya kyauta tsakaninsa da Allah don Allah na ce wa azinu inna Allah yuhibbul musinin ku kyautawa bayina Allah yana son masu kyautawa ku kyauta tsakanina da ku Allah yana son masu kyautawa wa man yuslim wajhu lillahi duk wanda ya sallama fiskansa wato zatin jikinsa ila Allah zuwa ga Allah wa musinun alhali yana mai muqamul isani yana nan yana ganin komai ba zai shiga tsakaninsa da Allah ba yana ganin kamar zai ga Allah kuma ko baya ganin Allah ya tabbata Allah yana ganin sa kamar dai sarkin makafi ya zo wajen sarki gaisuwa da ya faɗi ya yi gaisuwa ya ce an gaishe ka sarkin makafi an gaishe ka sarkin makafi shi sarkin makafi ya ga sarki bai gaishe ba amma sarkin makafi ya tabbata sarki yana kallon sa ko tsakaninka da Allah dai ka zama dai kullum ka tabbata dai shi yana kallon ka wata mace waliya mai kyau matar sai wani mai neman mata ya ganta sai ya sha'awarta ya ce ga abin da yake so ta ce ni abin da kake son nan mai sauki ne aure na amma yana da sharadi sai ka kai mu inda kowa ba zai ga mu ba ya ce to shikenan ki biyo ni sai suka tafi sai ya je ya samu ɗaki ya buɗe ya rufe ɗaki ya rufe doji ya ce mun zo inda kowa ba zai gan mu ba sai ta ce akwai saura kai yadda ka yadda za ka yi Allah ba zai gamu ba ya zai yadda Allah ba zai gazu ba ta saboda haka kullum ka tabbata kana ganin in baka ga Allah ba ma Allah da yana kallon ka kuma yana tare da kai kuma zai maka hisabi sai Ibrahim yana cewa kowannen mu da ya mai da Allah kamar babban mutum na anguwarsu walla da ya zan waliyi idan kana tare da babban mutum wanda ake ganin darajarsa a unguwarku yana kallon ka za ka yi neman mata yana kallon ka za ka yi zata yana kallon ka za ka sha giya wata rana yi wani mutum wani gari ne kusa da muna za a buɗe lantarki shi kenan sai yana shan giya sai wani ya taɓa jikinsa ita kana shan giya gaban sarki sarki sai ya da kana ganin na shan giya gaban Allah ba ka yi magana ba sai na sha giya gaban sarki ne za ka yi magana saboda haka ko yau ya ce da kowa yana ganin girman Allah kamar yadda ke ganin girman babban mutum da angosu da mun zo waliye ba wanda zai iya zai faɗi mummunan magana a gaban wani babban mutum na garin su ba wanda yake zai iya yin sata ko neman mata a gaban wani babban mutum na unguwarsu saboda haka musamman duk inda muke muna tare da Allah ina Allah yana kallon mu kamar yadda shi إنها إن تكن مثقال حبة من خردل وتكون في صخرة أو في السماوات أو في الرياض بها الله إنا duk inda kake Allah yana kallon ka wa yuzli wajhu lillahi musinun fa qad istamsaka bil urwatil wusta duk wanda ya sallama wa Allah yayi musulunci na gaskiya yayi imani na gaskiya ya kai maqamul izani ya tura komai ya koma ga Allah wannan fa qad istamsaka bil urwatil wusta hakika yayi riko da wata igiya mai tuka iri mai tuka uku uku kasan igiya akwai tuka biyu biyu akwai tuka uku uku to biyu biyun nan shine islam da iman in ka ƙara na uku ya zo da da isa kenan kamar yadda masu masu furu'a masu ke faɗa al-islamu qala man dara an ta'budu Allah ka annaka tara ayya ce wa dinu lis salasu khudh agwa'ura waɗanda abu guda uku su ne addini ka nemi igiya mai ƙarfi wanda aka mata tuka iri uku uku ga islam ga iman ga insan igiya mai ƙarfi kenan wanda ba a ba a tsammanin za ta dinke ita za ka rike tsakaninka da Allah wa ta sumu bihi billahi jami'an wa la tafarraqu wa man yuslimu wajhahu ila muslimin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa hakika wannan ya riko da igiyar da mai matukar karfi mai matukar kwari wanda an amince ba za ta tsinke ba wa ila Allah ayyutu umur dukkan al'amura na kafire da kafirci na zalimai da zalunci na fasikai da fasikanci na musulmi na musulmi da musulunci na masu imani da imani da masu imani isani da isa duk gaba ke da makomansu wajen Allah ne gaba dukkan lamura masu kobawa ne ga Allah ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
kana jin hausa kana jin hausa ko kace ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان عيسى abdullahi wa rasuluhu abin da kawara cikin wannan larabci kace ka yadda ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne ubangijinmu shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi ne mai mallakan komai da komai shi kadai muke bautawa kuma kace ka yadda ne Muhammadu baban Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi kuma kace ka yadda Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja da cikin manzanni masu daraja amma shi zuwansa duniya akwai abin mamaki ciki ya zo ne yana da uwa ba shi da uba sai dai abin da ya yi wannan mamaki zuwan annabi adam shi ba shi da uwar ba shi da uban gaba daya haka kuma hawwa ba ta da uwa haka muni da kai da sauran mutane muna da uwa muna da uba saboda haka shi annabi isa ba dan Allah wani bawan Allah ne manzon Allah ne ka yi da abubuwan da gaba dan nan ka yi da ko ka ce alhamdulillah ka zama musulmi mun gode wa Allah da ya baka musulunci yanzu abin da yake gaban ka za ka yi wanka ka yi alwala ka yi sallah za a koya maka sannan kuma kullum akwai sallah biyar sannan kuma yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta karasa faduwa in ka sha ruwa kai niyyar za mu karasa wannan azumi tare da kai sannan kuma wankan da za ka yi na yau din nan in kai aure ka kwanta da matar ka yadda ake kwana da mata to dole sai ka irin wannan wanka sannan ka yi sallah kuma abubuwan da duk musulmi ba sa yi kamar cin naman alade kai ma ba za ka yi ba kuma Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka lafiya ka je haji albarka ne sallallahu alaihi wasallam sunan ka na da na yusufu yusufu ne ko ai yusufu ba canji kai ma yanzu ma yusufu ne ai ko kana so kai wani wanne ne na a yusuf ma ya dace sai dai kana son wani ya kasa muhammadu habib ko muhammadu kabir ko muhammadu mustafa duk wanda kake so mustafa to sunan kamar muhammadu mustafa kowane suna cikin sunaye muhammadu ya fi wannan suna kowane suna ne muhammadu ya fi wannan suna saboda haka da kaza muhammadu mustafa Allah ya raya mu cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam albarka annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mana sutura insha Allah za mu nemi ka ko baka masu kawo ba su kawo ba tukuna muna muka murna ومن كفر فلا يوزنك كفره إلينا مرجعهم فلنبئهم بما عملوا إن الله يريد ذات الصدور يا رسول الله فيما زون الله صلى الله عليه وسلم أين أين الرحمة الربانية لي ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين متن بي توسيي wato yadda yake jin jikinsa haka yake jin jikin mutane baya son mutum ya kuna saboda haka in yayi wa'azi an ki karba din nan sai ransa yakan baci har Allah yakan ce ka sauwaƙe wa kanka mana la'annaka bakirun nafsaka Allah ya kunu mu'mini in sun ki musulunci shikenan za ka kashe kanka ne kai hakuri mana ya rasulullah saboda haka yake cewa wa man kafara fala yuzinka kuru duk wanda ya kafirce ka yi wa'azi ka isar da aikan Allah ya kafirce ya ki barin kafircinsa fara yuzi ka kuro kada kafircinsa ya sa maka bakin ciki ya dame ka a kafircin nasa shi zai cuta kai ka yi hakuri ya rasulullah umman ka wa wala yuzi ka kuro ilaina marjuhum dukkan mutane makoman zuwa gare mu ne unabbihum bima amilu kowanne za mu bashi labari abin da ya aikata a duniya bayan tashin kiyama ونبي عملوا آه إن الله عليم بذات الصدور الله يكي سنة أبن ليكي وأبن كرا ذاسك قنصا إن الله عليم بذات الصدور ومن كبر ولا يزيد كفوره إلينا مرجوهم فنبي ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور الحمد لله كرمك الله الحمد لله
to Allah ya kara maka lafiya mai kara mana kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa mutum ne da ƴaƴansa Allah kiyaye sai ya ridda bayan da ya ridda ana nan sai mutuwa ta zo masa to ana tambayar tsakanin shi da yayan akwai gado
a ba za su gaje shi ba su ba zai gaje su ba su mutu da addini ya rabu
tambaya ta biyu mutum ne yana wani gari yana aiki yana da yan uwa haka akwai mata ciki idan ya dawo daga tafiya suna mai murnan dawowansa suna rurungume shi har su yi annu da shi cin ya dace a kariyar musulunci wato runguman namiji rungume mace an hana sai dai waɗannan kai kallo ma tsakanin namiji da mace da kaɗaita an keɓance waɗanda za aka yarda su yi haka kallo ma a kaɗai ce a kallaci juna Allah ya ce wa kullil mu'minati yabdunna min afsirihinna wa yafzna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna la yubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملك إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يزلوا على عورات النساء wanda zai kadaice da mace wanda take mai kuruciya ba tsohuwa ba wanda zai kadaice da ita mijinta daga mijinta sai uban mijinta sai ubanta sai dan uwanta sai dan dan daninta ko dan wanta sai a awa ba hinna awa ibu wuratin na awa bana ai hinna ko ya'yan ta ita matar awa bana ibu wuratin na ko ya'yan mijinta a wishi wani hinna ko yan uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko uba ɗaya ko uwa ɗaya aw bani ikhwani hinna ko ya'yan yan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya aw bani ikhwani hinna aw nisa'in ko mata yan uwansu aw ma daga taimakon ko ko bayin su aw tabi'ina gairi ulil irbati min rijali ko ko tsofaffi masu bara a gidaje amma fa sharadi kar ya zama sun saura da, da bukatan mata tsofaffin da ba su sauran bukatan mata awi dimi ko ko yaro yara annabin lam yazharu ala auratin nisa ba su abin da ake yi da mata ba waɗannan ne kadai musulunci ya yarda su kadai ce da mace saboda haka abin da ake yi na makarantar matan aure din nan ba kan ba kan addinin annabi ake yin su ba tun da yake malaman ba muharraman su bane ba waɗanda aka lissafan ba ne dole ne ya samu ɗansu ba haka ba don hanya ba haka ba ba ko miji ya yadda Allah bai yadda ba
akan kalla sai addu'o'i da ake nema akan kalla ta Allah biya dukan bukatu amin shi wanda suke neman addu'a addu'o'i a wurin Allah biya bukatun su Allah biya bukatun mu abin da muke nema Allah ya ba mu da duniya da lahira abin da muke so Allah ya kiyaye mu da duniya lahira masu neman addu'o'i a wurin mu abin da suke nema Allah ya ba su Allah ta ya amfani su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ba su alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya mana gafara yau iyayen mu gafara da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya zaka wuce hannun mu da alheri Allah ya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya yi bala'i musulmi duk inda muke albarka na Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi bala'i albarka na sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي المستقيم على اله حق تدعيه من العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله